muna fata Allah ya ji kamalar da rahama a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen addu'o'i na buɗe sallah da malam ya kawo mana wanda alal kalla malam ya kawo mana addu'o'i wajen guda goma sha biyu dozin kenan daidai wanda muka yi bayani cewa kowane ɗaya daga cikin musulmi sai ya samu wacce ta masa a ciki ya haddace ko kuma idan so zai zama samu sai haddace su gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon haka yanzu gaba da zamu tashi shine alqira'atu abin nufi ka kaddara yanzu ga kanan a tsaye an yi kayi ikama sannan ka ɗora hannunka a kirji ka karanta addu'ar buɗe sallah to yanzu me abu na gaba bayan kayi wannan shi ma ce sun makana sallallahu alaihi wasallam sannan annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya kasance yasta'izu billahi ta'ala yana neman tsari da Allah subhanahu wata'ala fa yaqulu sai ya ce ma'ana kamun ya shiga sallasa sai ya yi ta'awizi ya yi basmala yanayin yadda yake ta'awizi da basmala ɗin shine malam zai kama shi ne annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi haka manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba kawai cewa yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ya fara ai bismillah fara karatu ba a'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi to menene ma'ana wannan shine malai salam ba kasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim dai kowa ya sani ina neman tsarin Allah subhanahu wataala daga shaitan wanda yake jefaffe to sai mala ya ce min hamzihi wa nafhihi wa nafhi din sai fasara shi a ƙasa masu littafi ya su gani lamba ta ɗaya mala albani ya ce fassarahu ba'dhu ruwati wasu daga cikin marwaitan hadisin sun fassara abin da ake nufi da hamzihi da cewa bil mu'tatu al bil mu'tati ma'ana abin da ake nufi da hamzihi shine al mu'ta wa huwa bi dhammi al mimi mala ya ce zaka yi mimin din nan dhamma wa fathi ta'i ta'un din nan kai mata fata ma'ana ka ce almu'tatu almu'tatu haka yake to me ma'anarsa sai ce nau'un min aljununi wani nau'i ne daga cikin hauka ma'ana kana roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga shedan kai da ya sa maka hauka kamar yadda ake ta samun masul jinni shedan ya buge wancan shedan ya doke wancan shedan ya hana wancan sakat ya hana wancan zaman aure to duk lokacin da mutum zai sallah kafin ya shiga cikin sallarsa ana bukata ne matsarin Allah daga wannan ga rashin yin wannan addu'ar ita ma za ta taimaka wajen shedan ya tabbuge mutane amma ko doshe da zaka tada sallah ka tsaya kai kai ɗaya daga cikin adiyatul istiftah sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi to ga ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga me daga wancan irin bugu ko kuma shafa da shedan yake bayin Allah wa nafkhihi abin da ake nufi da nafkhihi fassarahu rawi bil kibari ɗaya daga cikin marauta hadisin ya fassara shi da abin da ake nufi da shi shine girman kai kada shi dan ya sa maka girman kai shine nafhihi wa nafhihi abin da ake nufi da nafhihi kuma fassarahu rawi har yanzu dai maraucin hadisin ya fassara shi da bishiri ma'ana kada shi dan ya mai da kai ka zama mawaki kada shi dan ya ruɗe ka ka je ka zama mawaki to sai malai ce wa tafsiratu thalatha waɗannan fassarori guda uku da aka yi waradat marfu'atun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkaninsu sun zo ne daga manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi bi sanadin sahihin da sanadin da yake ingantacce sai dai mursal sanadi ne mursal isnani ne wanda yake mursal sai ma lace wal marad wal murad bi shi'ri abinda ake nufi da ash'ir mala ya dauki ash'ir ne zai fasara saboda shine dan iskali zai shigo kadan da aka ce min hamzihi daga bugun shaɗan wannan abu ne da yake wazi a fili kowa san shaɗan yana shafan mutane in dai ba wasu daga cikin mu'tazila ba da kuma wanda suke bin irin hanyar su hakanan girman kai an san ɗaya ne daga cikin abin da shaɗan yake sanya wa mutane mutum ya zama yana da girman kai to amma waka fa haka ne wa nafsihi kada shaɗan ya sa mutum ya zama waki sai malai ce abin da ake nufi da waka anan ashirul magmum ita ce waka da take a bazzarki waka kala biyu ce akwai ashirul mahmud waka da za a yaba mata akwai ashirul mazmum akwai waka da take a bazzarki to nan ana bayani akan kada shaidan ya sa mutum ya zama waka mawaki irin wakar da take shari'ar musulunci ta zarge ta ba waccan wakar da babu laifi akan ta ba sai ma laice liqaulihi alaihi salatu wassalam saboda fadin manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ce inna minash shi'ri hikmatu hakika daga cikin waƙafa akwai wacce take kunshe da hikimomi kala wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi ina fata an fahimta to haka ma wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa game da waka yake yaban wani baiti da wani mawaki ya kawo tun lokacin jahiliya mai suna labid baiti ne da yake kunshe da bangarori guda biyu to amma sai manzon Allah ya zaɓi bangare guda ɗan ya yabe shi saboda shine ya dace da tauhidi abin da yake cewa shine hadisin na Abu Hurairah yana cewa asdaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil manzon Allah ce mafi gaskiyar kalmar da wani mawaki ya taɓa faɗa ita ce kalmar da labid ya faɗa wacce kalma ce shine ce ala kullu shay'in ma khala Allah batil ku saurara dukkanin wani abu wanda ba Allah ba to barna ce duk abin da ba Allah maɗaukakin sarki ba bai dace ka nemi taimakon sa ba taimakon Allah ya kamata ka nemi shine abin da ake nufi da batil kamar yadda al-manawi ya fassara a cikin faidul qadr yake cewa abin da ake nufi da al-batil shine abin da yake baya nan ko kuma abin da yake fali kullu man alaiha fali kowanne halitta daga cikin doron ƙasa zai gushi Allah maɗaukakin sarki shi kadai zai wanzu to amma abin mamaki wannan hadisi na Abu Hurairah an samu wasu daga cikin masu irin a ra'ayin nan ko masu aqida ta wahadatul wujud cewa komai Allah ne sai suka dauki hadisin sai suka barka shi suka ce ai wannan hadisin abin da yake nufi shine komai Allah ne shi saboda kamar yadda ibnu arabi ya faɗa a cikin futuhatul makkiya yake cewa ai hadisin abu hurairah ma yana ɗaya daga cikin hadisin da yake nuna mana cewa komai Allah ne tun daga manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullu shay'in ma khala Allah batilu duk abin da ba Allah ba batil ne sai ce ita kalmar al-batil ibaratun anil adami ma'ana kamar abin da ake nufi da batil abin da babu shi kaga da aka ce duk abin da ba Allah ba to babu shi rasashe ne ba samamme bane to kaga duk abin da ka ganshi a sama menene kenan ina fata an fahimta to shi irin nasa istinshadin da hadisi kenan na'udhu billahi minadh dhalal Allah mana tsari daga bata to waka da yan uwa a kamar yadda na faɗa babu laifi a shari'ar musulunci mutum ya yi waƙa musamman waƙar da take ta yaban manzan Allah ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma ta wani abu ce ta na ɗaukaka addinin musulunci ko mutum ya waƙe wata ɗabi'a ta garko abin da ya kamata ka wannan babu laifi amma sai dai malamai suka ce duk waƙar da ta haɗa wasu abubuwa guda biyu to haramun ce a cikin addinin musulunci abu na farko duk wakar da aka yi ta sannan aka saki da a cikin ta haramun ce kasa ina fata an fahimta duk wakar da aka yi ta aka saki da duk za mu zo da duk wakar da aka yi ta aka saki da haramun ce daga cikin abubuwan da malamai suke hujja da shi akwai faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa minan nasi may yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwan sai ce ulaika lahum azabun muhin Allah ce daga cikin mutane mai yashtari lahawal hadith akwai wanda yake siyar yashashen zance liyubilla an sabilillahi bi ghairi ilm domin ya kautar da mutane ya batar da mutane daga hanyar Allah ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzwa sannan kuma ya riki ayoyin Allah matsayin abin yi wa izgili sai Allah ya ce irin waɗannan suna da azaba ta wulakanci to Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan dan Mas'ud dan Abadala din da jabir dan abdullahi da wasu daga cikin manyan-manyan malaman tabi'ai da wasu daga cikin sabai da wanda suka zo bayan su dukkanin suka fassara suka ce abinda ake nufi da lahawal hadith ana wajen shine alqina'u shine kada kade shine kada kade bar ma shi sabi abdullahi dan mas'ud rantsuwa ya hassa uku sai da ya rantsa da Allah su uku yace wannan ayar ba wani abu take nufi ba kida take nufi ji sabi abdullahi dan mas'ud sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na faɗa cikin hadisi ingantacce cewa a ƙarshen wannan al'umma tawa za a samu wasu mutane da suke halatta wasu abubuwa yace daga cikin abubuwan da suke halattawa akwai yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib suna halatta suna halatta alhira ita ce zina wal harir da tufafin alhariri wal khamra da giya wal ma'azib da kada kade to kun ga me hukuncin giya addinin musulunci me hukuncin sanya tufafin alhariri me hukuncin zina to sai annabi ya hada su kuma da kada kade yace za a samu wasu mutane da suke halatta ta ƙarshen duniya da asali menene haramun to da haka haramun ne kai tsaye shi yasa abin mamaki yan kwaza ku ga dukkanin mazhabobin nan guda hudu da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya da hanafiya dukkanin sun tafi akan cewa kada kada irin waɗannan haramun dukkanin su duk mai son ya samu ƙarin bayani mai kyau ya je duba cikin tafsirin Abu Abdullahi al-Qurtubi yayi dogon bayani kwarai da gaske duk ɗalibin ilimin da zai karatu da Allah ya je duba wannan tafsiri zai samu wasu ilimin maka masu yawa akan abubuwan ya kawo maganganu masu yawa ya yi bayani kwarai da gaske shi sa babban malami ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafinsa igafatul lahfan an masayi da shaitan yake cewa mazabar hanafiya su sun fi tsanantawa ma akan abin da ya shafi jinki abin da abin da ya shafi kada da wakiyo suka ce duk mutumin ma da yake jin kada kada da wakiyo ba ma wanda yake yi ba wanda yake ji din suka ce fasiki ne har ma yake cewa ɗaya daga cikin maganganun malaman hanafiya suke cewa at-talazzubu bihi kufrun wai ka rinka jin daɗi kana ɗebe kewa da kaɗa da waƙe waƙe wannan kafirci amma kun ga wannan yayi tsauri da yawa ina fata fahimta amma ina haƙi wasu muku ne abinda suka faɗa saboda su sun tsananta ƙwarai da gaske akan abin da ya shafi jin kaɗa kaɗa da waƙe waƙe har suka ce ma duk wanda yake ya dimanci jin waɗannan abubuwan ba za ka karɓi shaidarsa ba shi sa babban sami da abdullahi dan mas'ud wanda magana irin ta an haikato ta daga wajen imam ahmad dan hanbal suke cewa al-ghina'u yumbitu an-nifaq fil qalb shi kada kada da waƙe waƙe yana tsirar da munafinci a cikin zuciyar mutum idan mutum ya ji minti jin kada kada da waƙe waƙe bai an karba lokacin da munafinci zai yi zai yi yaɗo a cikin zuciyarsa saboda ka yan uwa wannan ba karamar sharri bane idan aka ce kada kada da waƙe waƙe kada kada to kiɗa ya shafa dukkanin kiɗa da wani kayan kiɗa kada ka kana tambaya ka ce ya kaza a'a ka ɓata lokacinka kiɗa kiɗa kawai ba da kiɗa aka yi ba kiɗa ne da komai aka inda kiɗa ne haramun ne addinin musulunci babu abin da babu abin da ya ware shi wannan ita ce magana ta gaskiya ya kuwa a wasu daga cikin malamai sun yi kokarin halatta kaɗe kaɗe da wake wake dan wasu za su iya cewa ai malam wani ya ce yanzu misali garba littafin albani tahrimu alatu tarab albani littafi guda ya rubuta su kudin da guda ya samu suna taharimu alati tsarab haramta kayan kaɗe-kaɗe ya yi bayani dogo mai kyau da raddodi da ya yi wasu malaman da suke gani za su halatta misali malami na farko-farko shi ne ibn hazam al-zahir ibn hazam al-zahir ya ƙwarin halatta kiɗa wanda albani ya yi maganganu masu kyau akan wancan sannan akwai imam ghazali na misra shi ma ya maganganu akan halatta kiɗa da sauransu to sai madan albani ya kawo kokarin abin nan abubuwan da suka kawo domin kokarin halatta kuma ya musu raddi amma dai abin da yake mafi inganci wanda malamai suka rinjaya a kansa shine kiɗa haramun da yan uwa saboda ka duk wakar da aka yi ta da kiɗa dukkanin kyanta haramun ce sai dai lokacin da shari'a ta halatta shine ko lokacin biki ko lokacin sallah wannan shari'a ta bada dama za a yi saboda me saboda addinin musulunci ba addini ne takura ba idan lokacin sallah ya zo lokacin sallar idi ne saboda haka idi ne da za a ba mutane dama su masu dan sakata su wala babu laifi haka da lokacin da mata suke biki su ma su yin kiɗa da sauransu amma aka ce kiɗa yan uwa ba irin wannan DJ da ake na rashin kunya a kofar gidan mutane wannan rashin kunya ne yan uwa ko shakka babu a zo a sa DJ da katuwar sifika yana yi ga yan mata na kuma sun kewaye a cikin layi ana tarawa saboda tsabar rashin mutunci kuma duk ga iyaye nan da dattawa da kowa yana kallo yana ta wucewa suna tarawa tsirara ga sanar ko ina a jikinsu a bayyane ba irin wannan ake nufi wannan kusa ka babu haramun ne haramun ne haramun shi wannan dijan waya ba shi izini ya zo ya ga kwalle waɗannan babu idan suka killace kansu suka yi kaɗa kaɗansu da waƙe waƙensu babu laifi iya su isu amma a samu wani ƙato ya je kunna musu kiɗa har da ɗaukar lasifika na so da Allah a gyara a matsa wannan fasikanci kuma irin wannan abubuwan yan uwa ina tabbatar mana da cewa wallahi dole ne wajibi ne akan mutane su tashi domin kawar da shi don munkari ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi haka annabi ya tafi matakan dole ne mutane su tashi su kaure shi amma kowa sai ya ce to Allah da ya kiyaye ai a gidan wanda ake wa biki idan ka je kai magana sai ka bakin jini to yanzu baka da bakin jini ko ka kai magana ko baka magana ba wallahi kana da bakin jini a wajen wani dan faman zal ladhi yanju minan nasi saliman waye yake wanda shi kowa san sai yake ba wanda ba shi da bakin jini a wajen ko akwai shi a cikin duniyar nan wallahi babu to ba gwanda kai abin da kake gani daidai bane ka bakin jini saboda kai daidai amma kowa sai ya shiru ana tafi tsara saboda Allah a tsakiyar layi duk musulmai ne a zo a kawo kiɗa kaɗa ana yi kuma mata suna tarawa ƴaƴanmu ne wani ma da yarsa a ciki ya zo wucewa kuma ya ganta saboda Allah ba zai mata magana ba wata irin al'umma muke ciki irin wannan abubuwan da yahudawa suke su isa Allah madaukakin sarki tsine musu albarka law inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw sai Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkari fa'alu mana gani sai a ta abubuwa Allah ya kyauta abu na biyu shine idan waka ta kunshi shirka a cikinta akwai shirka hada Allah da wani a cikin bauta ko ɗaukar wani a bashi matsayin Allah wannan ita ma haramun ne 'yan uwa ko kuma abin da yake na sabo in aka ce na sabo kamar ziga zina ko ambata wani sashi na jikin mata ko a rinka cewa da mata su girgiza ko abin da ya kama da haka ko kuma a rinka ziga giya ko a sha ko abin duk wannan haramun ne saboda haka waka ko babu kida a cikin ta inda akwai wadannan lafazan haramun ne yawa saboda haka babu laifi mutun yayi waka yayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sai lura da guluwi shine kada ya dauki siffar Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin waɗannan abubuwan ƴan uwa kun ga wasu irin waɗannan maganganun ba su musu daɗi sai su ga kamar ana wasu maganganun ba su dace ba amma kada ku manta shiru akan su shine kai mu ake irin waƙoƙin da ake yi a yanzu wanda ko da waɗanda suke gani ba daidai bane sun san irin wannan waƙoƙin ba daidai bane mutum zai zagi Allah a cikin waƙa ya ce Allah ba kowa bane ya ci wa Allah mutunci maɗaukakin sarki abin ma ya fi ƙarfin kan mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai dukkan gaba ɗaya ake wani me ya kai irin wannan saboda shiru da ake irin wannan tun farko da an yi sayati masu waƙa na nuna musu abin da ya kamata ba laifi bane ku yi waƙa amma a nuna musu abin da ya kamata su faɗa a cikin waƙoƙinsu kada ku shirka kada ku haɗa Allah da wani kada ku ɗauki matsayin wani matsayin Allah subhanahu wataala ku ba wani daga cikin mutane ko wane ne ko da annabi ne mursali ko da mala'ika ne makusanci bai kamata wannan shine zance na gaskiya ayyuka Allah madaukakin sarki ya samu dace yawa wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqulu ya kasance tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana ƙarawa a cikin a'udhu billahi sa a wani lokacin sai ya ce a'udhu billahi samiil alim maimakon a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai sai ya ce a'udhu billahi samiil alim sai kuma ya ce me minash shaitanir rajim yawwa sun mai qara sannan sai karanta bismillahir rahmanir rahim sai karanta bismillahir rahmanir rahim amma sai ma ne ya ce wala yajharu biha baya bayyana bismillah din shi sa aka ji galibi idan za a fara karatu ko sai daga a fara alhamdulillahi rabbil alamin idan sallar da ake bayyana karatu ce ina uzu billahi da maka faɗa da bismillah a ɓoye ake yin su ina fata an gane ba na kaga da addu'a buɗe sallah wacce muke satin da ya wuce da uzu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim dukkanin su ana yin su ne amin a ɓoye a ɓoye zaka yi su a cikin zuciyarka amma kamar yadda na mana bayani abinda ake nufi a cikin zuciya shine yayin da bakinka kuma yake motsawa kada ka faɗa bakin kayi gun baya cewa kuma wannan ba daidai bane malai ce alqira'atu ayatan ayatan yanzu mun kaddara mun gama uzu billahi da bismillah yanzu kuma za a fara karatu to ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shiga karatu a cikin sallah malai ya tsumma ya qara'u al-fatihata wa yaqta'uha ayatan ayatan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta yana fara karanta suratul fatiha yana yanke suratul fatiha aya aya zamu ji abin da yake nufi da yanke ta aya aya bismillahir rahmanir rahim idan yace bismillahir rahmanir rahim a koyan nan thumma yaqifu sannan sai ya shiru ثم يقوم سنسيتي الحمد لله رب العالمين ثم يكف سنسيشو الرحمن الرحيم ثم يكف سيشو ثم يقول سنسيتي مالك يوم الدين ثم يك... آه وهكذا إلى آخر السورة هكا النبي صلى الله عليه وسلم قرأت بتا أغريشي كهزوا قرشان سورة وكذلك كانت قراءته كلها هكا كراتون النبي صلى الله عليه وسلم قرأت بتا أغريشي يكي كسنتو أتكن سلا غبا دينشي malai ce ya kifu ala ru'usul ayi yana tsayawa ne akan ƙarshen kowace aya wala yasiluha bima ba'daha baya haɗe ayar da take bayar da wacce take gaba an gane misali mutum yace bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin annabi baya haka sallallahu alaihi wasallam na fatan fahimta yawa ya yake yi alhamdulillahi rabbil alamin sai shi kun ga wannan amadul ard lisukun din haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kawo ta koshashiya haka yake mata da jam harka shidan nan rabbil alamin sai shi arrahmanir rahim sai shi haka yake musu ina ba ta fahimta baya hadewa baya hadewa sallallahu alaihi wasallam na san akwai ɗaya daga cikin ƙari'ai a Aliyu Jabir shi fati a cikin jabi kawai ke karanta ta gaba ɗaya in yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗaya kenan اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين an gama karanta fatiha kun aya bakwai an zata aya zabi to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya haka raba sai yake ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan haka harcin sai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waka zalika kanat wa kana taratan yaqra'uha wani lokaci ya kasance yana karanta wajen maliki yawmiddin sai karanta shi maliki yawmiddin ruwayar habs maliki yawmiddin ruwayar washba maliki ina fata an fahimta to duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana karantawa wajen karatun fatiha rukuniyatul fatiha wa fadailuha yadda suratul fatiha ta zamto rukuni daga cikin rukunin sallah da kuma falalar karanta suratul fatiha a cikin sallah in aka ce abu rukuni shine abinda idan babu shi wannan ibada ta lalace shine abinda ake nufi rukuni idan babu wannan aiki ibada ta lalace yanzu misali a ruku'u ko sujada kun ga rukuni ne daga cikin rukunin sallah idan mutum bai yi rukuri a cikin sallarsa ba ya manta to wannan raka'ar da ya bar ku a cikin ta babu ita ta lalace ina fatan fahimta saboda haka idan raka'a ɗaya yi wannan raka'ar ta riga ta faɗi sai dawo daga farko kenan idan kuma mutum suratul fatiha ce bai karanta ba ita ma to wannan raka'ar da bai karanta suratul fatiha a cikin ta ba ta lalace babu ita saboda haka cillar da ita zai sai ya gini akan mafi karancin abin da ya sallata to idan kuma sai da mutum ya gama sallafa mutum ya gama sallah gaba ɗaya kaf kana gama sallah kafin ka tashi sai ka tuno ba kanta suratul fatiha ba ko baka yi ruku'i daga cikin ruku'in ɗaya daga cikin rako'in nan guda hudu ba ko guda biyu to abinda zaka kawo shine sai ka tashi ka kawo da raka'a guda ɗaya ita kadai ita kadai zaka tashi ka kawo shikenan ka cike gurbin sallaka sai kuma yake sujjada ba a shikenan sallah ta cika malamai suka ce idan mutum ya tsawaita lokaci kuma ya tafi ya shiga harkokinsa sallah ta lalace sai ka dauka sake sabuwar sallah ina fata an fahimta to shine abin da ake nufi da rukuni duk abin da idan babu shi aikin ya lalace kuma rukuni yana kasancewa ne a cikin sallah a cikin ibadar ita kanta in kuma kaza an ce shar'i to abin da yake a wajen ibadar kenan Allah ya sa an fahimta yanzu misali alula shar'i ce daga cikin sharɗin sallah alula a cikin sallah ake yin ta to kun ga alula shar'i ce daga cikin sharɗin sallah ina fata an fahimta to yanzu misali fuskantar alƙibla ita ma sharadi ne kaga fuskantar alƙibla kama a tare sallah ake yin shi to amma duk abin da sai an fara sallah ake yin sa shi wannan sunan sa rukuni ina fata an gane ko kaga an sai a bambance tsakanin rukuni da kuma sharadi to ita fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah malai ce wa kana yu'azzimu min sha'ani hadhihi sura annabi tira da aminci tsara tabbata a gari shi ya kasance yana girmama sha'anin suratul fatiha fa kana yaqulu ya kasance yana cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha a cikin wannan sallar tasa babu sallah gaba daya fa sa'idan ko sama da haka wa fi labdin a wani lafazi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la tujzi salatun sallah ba ta isa la yaqra ar-rajul fiha bi fatihatil kitab irin sallar da mutum bai karanta suratul fatiha a cikin ta ba wannan sallar bata isan masa ba ma'ana bata yi ba kenan wataratan yaqulu wani lokacin yana cewa man salla salatan wanda yayi wata salla lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi bai karanta suratul fatiha a cikin wannan salla ba fa hiya khidajun wannan sallar tasa tauyayya ce hiya khidajun tauyayya ce hiya khidajun tauyayya ce ghairu tamam bata cika ba ina fata an fahimta sai da annabi faɗa sau ya ce sallasa tauyayya ce sallasa tauyayya ce sallasa tauyayya ce bata cika ba har sau uku tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ya kulu yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini Allah madaukakin sarki da kansa a cikin hadisi kudusi yake cewa na raba sallah tsakanina da bawa na kashi to me ake nufi da sallah anan shine sai malamin isa lamba kasa masu littafi sai su duba lamba ta biyar yace ya'ani al-fatihata abinda ake nufi da sallah anan wajen shine suratul fatiha ma'ana na raba suratul fatiha kashi biyu kaina da bawa bawa na inji Allah subhanahu wataala sai malai yace huwa min itlaqil kulli wa iradatil juz'i ta'ziman akwai abinda malaman usul fiqi suke ce masa itlaqul kulli ma'ana za a faɗi sunan wani abu gaba daya amma wa iradatul juz'i wani sashin sa ake nufi kun ga sallah ita ce gaba daya saboda sallah ta kunshi ruku'u da sujjada da karatun alqur'ani da wasu zikirin ma da ba karatun alqur'ani haka ne to amma sai aka ce an raba sallah wanda fatiha nau'i ne daga cikin mai juz'i ne daga cikin mai sallah ina fata an fahimta to abinda ake nufi anan shine karatun fatiha ake nufi ba sallah gaba daya amma saboda a girmama sallah ka dauka a girmama sautul fatiha ka dauka ma kamar karatun fatiha kadai shine sallah sai aka kawo maka wannan ana kawo wannan ne litta'awil don girmama abinda ake bayani akan sa to fa nisfu hali wa nisfu hali abdi Allah madaukakin sarki ce rabin nawa ne rabin kuma na bawa na ne duk lokacin da kake sallah kake gatan fatiha abin da yake faruwa ke ma'ana abin da kake faɗa rabi Allah madaukakin sarki ya baka duka rabi kuma nasa to zamu je da yadda abin yake wali abdi ma sa'ala sannan duk addu'ar da ka sani kana yi a cikin fatiha Allah madaukakin sarki ce ya baka duk lokacin da kake sallah addu'o'in da kake zamu ji addu'o'in insha Allah ta'ala yanzu to Allah madaukakin sarki kai tsaye gashi ya ce wali abdi bawana yana da masa ala duk abin da ya tambaya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya fito mana da abin fili mana tafsirin abin ga yadda abin yake yace iqra'u ku karanta suratul fatiha makaranta tare mu ji sai yace yaqulu al-abd idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu dan al'alamina kamar da aka sha mai mitawa shine sune halittu ba talakai ba kamar da ake fassarawa dan al'alam kullu ma si wallah kullu ma si wallahi shine abin da ake ce masa alam duk abin da ba Allah kaga halittu gaba ɗaya kenan amma in ka ce talikai dan adam ne kadai zai shiga cikin talikai to idan mutum yace alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace hamadani abdi bawa na ya gode mu duk lokacin da kake karanta suratul fatiha ka rinka hararo wannan Allah zai ce bawa na ya gode mu wa yaqulu al-abdu idan bawa yace الرحمن الرحيم الله شيني مي رحمه كما شيني مي جنكاي يقول الله الله سبحانه وتعالى سيتي اثنى علي عبدي باوانا يا يبيني باوانا يا يبيني ويقول الاب سيبا باوا يا قara cewa مالك يوم الدين الله شيني mamallakin ranar sakamako addini anan wajen shine ranar sakamako kamar yadda annabi sirra da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa cikin hadisi a alkayisu man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut yace alkayisu mai hankali shine man dana wanda yayi kansa hisabi wa amila bima ba'da al-maut ya kuma aiki domin abin da zai je tare bayan mutuwa to kun ga man dana abin da ake nufi wanda yayi kansa hisabi idan aka ce maliki yawmiddin mamallakin ranar da ake hisabi a cikin take idan ba ya faɗa haka ya Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce majjadani abdi bawana ya kambama shine majjadani bawana ya kambama ya san ina da matsayi da daraja a wajensa ya qulul abdu sai bawa ya ƙara cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai nake bautawa kuma kai kadai nake neman taimakonka me yasa nace kai kadai saboda yanayin abin yadda yazo a larabci a ka'idar larabci ita jumla tana farawa ne da me da fi'ili musamman jumla fi'iliya misali a ce zahaba muhammadu kun ga me yazo a farko shine zahaba zahaba menene fi'ili ne shi sa mai nawal wadi da zai tarifin fi'ili sai ce fi'ili shine mai fi'ili shine mai ina masu nawal wadi yace shi fi'ili shine mai ha ismun marfu'un sai ce taqaddamahu fi'ilun wa dalla ala allazi fa'alal fi'ila ina fata mun fahimta fi'ili haka ne fa'ili shine suna ne da yake mai rufa wanda kuma aiki ya rigaye shi aiki ya rigaye shi ne wannan zahaba ɗin misali a ce zahaba muhammadu to ka'ida abin da ya kamata jumla ta kasance shine na abudu iyyaka ina fata an fahimta to ka'ida malamin usul fiqh suka ce taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasra duk abin da ya kamata a gabatar da shi sai aka jinkirtar da shi abin da yake nufi takaita hukuncin akan abin da aka faɗa duk abin da nake so in kai ma'anar shi ne da Allah ya ce iyyaka na abudu kai kadai babu wani bayan kai da zan bautatawa shine abin da jumla take nufi haka nan wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimako to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa hadhihi baini wa baina abdi wannan kuma tsakanina ne da bawa na zamu raba wali abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roƙa a ciki na bashi to mu koma kan ayat da Allah ya ce iyyaka na abu kai kadai nake bautata kun ga wannan nawaye na Allah ne tunda wa ake bauta Allah subhanahu wataala da bawa ya ƙara cewa wa iyyaka nasta'in kuma kai nake neman taimako kun ga wannan kuma nawaye na bawa ne tunda shine mai neman taimakon to sai Allah ya ce duk abin da bawa ya nemi taimako na bashi bauta kuma da kace kana min wannan daman bauta ta wuce ina ba ta an fahimta to kun ga wannan ai an raba ta gida biyu kenan ko kashi ɗaya na Allah subhanahu wataala kashi ɗaya nawa na bawa yawwa fa hadhihi bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala yaqulu al-abdu sai bawa ya kare cewa ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wace ce hanya madaidaiciya ita ce hanyar Allah madaukakin sarki kamar yadda bayani a wata ayar siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard hanyar Allah madaukakin sarki wata ayar kuma yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima Allah ya ce wannan ita ce hanya ta Allah ya idafar hanya zuwa gare shi wannan ita ce hanya ta sai Allah ya ce fattabi'uhu kubita hanya ta ce bika iya kubita sai kuma Allah ya ce wala tattabi'us subula kada ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili su waɗanne hanyoyi da za ku za su raba ku ne da hanya ta guda ɗaya abin nufi shine akwai hanyar Allah maɗaukakin sarki akwai kuma hanyoyi shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashi dan fassara mana wannan ayar sai yi dogon zane kamar yadda hadisi ya tabbata dogon zane wanda yake a mike dodar gefensa kuma sai ɗan ƙananan ƙananan zane haka ɗan ƙananan ƙananan zane kowane ya ɗan karkace dama da hagu sai ya ce wannan hanya guda ɗaya miƙaƙƙiya ita ce sirafin mustaqimin ita ce hanyar Allah maɗaukakin sarki ya ce na gefe kuma su ne asubulu hanyoyi ne sai annabi ya ce kowace ɗaya daga cikin hanyoyin nan akwai shaidan da yake kanta kuma yake kira zuwa gare ta ina fatan fahimta to kun ga hanyar Allah guda ɗaya ce kawai ita ce siratal mustaqim as-siratal as-siratal mustaqim ita kadai ce amma hanyar shaidan fa sanan da yawa kowace kuma akwai shaidan da yake kira zuwa gare ta to kana addu'a ne Allah shirye da kai irin wancan hanya ta Allah madaukakin sarki bi kakkiya ita kadai siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su su waye wanda Allah ya ni'ima a gare su sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihai kamar yadda Allah ke cewa wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina sai Allah ya ce me wa hasuna ulaika rafiqa to sune kake addu'a Allah ya daka da su Allah ya daka da annabawa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salam والصديقين كما سيدنا أبو بكر والشهداء كما سيدنا عمر دي سيدنا عثمان دي سيدنا علي والصالحين كما سي إمام مالك دي سورانس su kake so Allah baka tare da su sai Allah ya ce wa hasna ulaika rafika tawaga irin wannan ta kyautata babu tawaga mafi nagarta kamar wannan a duk fadin kasa ghairil maghdubi Allah kada ka hada ni kada ka bari na bi tafarki na waɗanda suke al-maghdubi alaihim wanda aka yi fushi wanda aka yi fushi da su wanda aka yi musu fushi su ne malamai suka ce su ne yahudawa saboda shi bai yahude ya san ilimi amma sai ya taki Allah madaukakin sarki ce ya arifuna kama ya arifuna abna'ahu ya arifuna kama ya arifuna allazina atina min kitabi arifuna kama ya arifuna abna'ahu yahudawa kenan wala dhallin Allah kada ka haɗa ni ko kuma kada ka ɗora ni akan tafarki na wanda kai wanda wanda suke batattu batattu kuma su ne kiristoci su kuma suna addini ne akan me akan jahilci akan jahilci to idan mutum ya gama karanta nan ƙala sai Allah madaukakin sarki ya ce fa haula ili abdi waɗannan duka na bawa na ne wali abdi ma sa'ala duk abin da ba ya roƙa na bashi kaga kullum abin da ya kamata in kana sallah ko da ba za ka tunanin wani abu ka rinka tuno wannan kaga yanzu wani wani conversation ne kuke tsakaninka da Allah madaukakin sarki wani tattaunawa ce kuke tsakaninka da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a yana faɗa kana faɗa yana baka amsa me kai wannan da yanzu ko da shugaban kasa ne a ce ya kira ka ba wani abu zai baka ba kai ku hira da shi saboda Allah mutum ya zai ji a duk inda zo na sai ya bada labari ai ɗazu muka tashi daga muka gama hira da shugaban kasa ɗazu har ma nake bai shawara kaza da kaza shi abin alfahari ne a wajensa to ka kaddara Allah subhanahu wataala mamallakin kowa mahallicin kowa shine yake kake magana yake baka amsa kai ina fata an fahimta abin da ya kamata bar kawo a ranka to sai ka ji sallar maka daɗi sai sallar ka zamto irin sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa waju ilat qurrata aini fi salah an sanya jin daɗi na da farin ciki a cikin sallah manzon Allah duk abin da yake idan abu ya dame shi babban abin da yake samu nutsuwa shine shiga cikin sallah shin mu ma haka muke yanzu to irin abin da zaka kenan kai ma sallah Allah Allah kuma ta zama to irin wancan baka kamanta kai ma ya kasance kana jin daɗi da nutsuwa idan ka shiga cikin sallah Allah ya sa mu dace wa kana yaqulu annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa ma anzalallahu azza wa jalla fit tawrati wala fil injili Allah madaukakin sarki bai saukar ba a cikin injila ko a cikin at-taura mithla ummul mithla ummul ummul qur'an kwatankwacin uwar littafi ita ce suratul fatiha وهي السبع المثاني itace as-saba'ul masani an ce mata as-saba saboda ayoyinta guda bakwai ne guda bakwai ne al-masani kuma saboda ana yawan maimaita ta wal qur'an al-azim kuma itace al-qur'ani mai girma kamar itace ma al-qur'anin gaba daya saboda muhimmancin ta da kuma ta kunshi duk abin da manufofin al-qur'ani dukan sai ya kunsa ita ma kadai ta kunsa allazi utituhu wacce aka bani ita inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa amar sallallahu alaihi wa sallam al-musi'a salatihi annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci wanda wanda yake munana sallarsa ay ya qara'a biha fi salatihi da ya karanta suratul fatiha a cikin sallarsa wa qala liman lam yastati hifdhaha manzon Allah ya faɗa ya faɗa wanda ba zai iya haddace suratul fatiha ba kusan mutane kwallo su kala kala ce wani idan ka maimaita karatu sau 100 wallahi ba zai ba zai iya wani kuma sau ɗaya in ka maimaita shikenan baka bukata ka ƙara maimaita to haka wani mutum akai akai akai iya karanta suratul fatiha ya kasa to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bashi mafita ce kul ka ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shikenan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah shikenan a ina zai karanta wannan lokacin da ya tsaya zai karanta suratul fatiha sai ya karanta wannan maimaita gurgurdan adadin da ya masa kawai sai ta farko ina fata an gane yanzu makaddara cewa mutum ne ya musulunta yanzu lokacin sallah asuba bai fita ba makaddara lokacin sallah asuba bai fita ba yanzu kuma da an yi sallah yanzu aka koya masa wata fatiha ya koya amma sallah asuba tun da ya musulunta tana kansa ko ba ta kansa tana kansa to kada ka ce dole sai ka koya masa wata fatiha kuma dole sai ya iya sai sallah da ita shikenan kawai sai koya masa wani wannan abin zai wahala ko sai ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya ga masallarsa da shi shikenan sallarsa ta yi sauki na addinin musulunci yawwa to idan mutum ya kasa haddace suratul fatiha sai akwai masa wannan an yi an yi haddace ya kasa akwai masa wannan in yi sallah da shi shikenan sallar sa tayi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyawa wani mutum wa qala lil musii salatihi ya faɗa ga mai muna na sallar sa fa in kana ma'aka qur'anu idan ya kasance akwai qur'ani tare da kai abinda ka haddace fa qara bihi ka karanta shi wa illa idan kuma babu fa ahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu to ka gode wa Allah madaukakin sarki ka girmama shi sannan kuma kai masa halala kai masa halala ita ce da wacce addu'a da makaranta a sama in aka ce ka gode wa Allah shine ka ce alhamdulillah kenan wa kabbirhu Allahu akbar wa hallilu la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan saboda lokaci ya riga ya ja insha Allah ta'ala sai gobe sai mu dora daga inda muka dakata Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am babu sallah gaskiya ne na'am kuskure kamar yaya to abin da yake cewa shine an ce babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba to idan mutum ya zo yana karanta suratul fatiha kuma sai kuskure to idan kuskure ne kaga kuskure ai addini baya kama mutum akan kuskure ko to amma sai dai a ce kamar bai iya karanta suratul fatiha ba ko to idan mai koyo ne ɗalibi ne koya yake wannan ba matsala amma idan ya ƙiye je ya koya ne bai yadda kuma bai iya ba jahili ne murakkabi la ya dari wa la ya dari annahu la ya dari to kaga irin wannan bai kama bai halatta bi sallah ba saboda dan mutumin da sallarsa ba ta yi ba bai halatta wani ya bi sallah ba dan mutumin da bashi da suratul fatiha bashi da sallah an fahimta amma koyo yake yanzu yana kamawa karatun yana dan kwacewa wannan mai koyo ne wata ran zai iya insha Allah ta'ala malami suka ce za a iya barsa amma fa shi haka yake bai iya ba kuma ya ƙi yadda bai iya ba kuma ya ƙi je inda za a koya masa a gyara masa to wannan kai tsaye ka je wajen wanda ya iya karatun fatiha ka bi sallah shi wannan karbar shi ya sallah shi shi kadai shi kuma in ya je wajen Allah madaukakin sarki Allah ya san yadda zai yi da shi yawa amma kada ka bi sallah Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na irin wanne eh na ce a yi ba da ko na ce za a bada mai zama misali idan ka bar ruku ka dawo ai wannan sallamar da kai ƙari ke a cikin sallah haka ne tunda kai ƙari a cikin sallah kun ga amalikiyance idan mutum ya ƙari me yake yi ba a yake so haka idan ka ci kowanne raka abu taka guda ɗaya sai kai ba ji sallar ka ta cika insha Allah ta'ala yawa Allah ya samu dace eh sai ya dawo ai wannan ma ya fi komai sauki ka fara karanta kawai da maybe ka je ka dan yi hadda ka ne kana so ka zo ka zazzage mutane ita kana zo kawai kana zuwa da kai da aka yi kabbar harama kawai sai ka fara karatun sura kamar ta da fatiha sai da kai tsakiya ka sai ka tuno baka da suratul fatiha to shikenan sai ka datse wannan sura sai ka fara da fatiha idan ka gama kuma sai ka karanta sabuwar sura shikenan sai kai ruku'a ta wannan da sauki ma na'am eh wannan zaki kamali za'i ba za'i ba abu afwan za'i ba aji saboda wannan suratul fatiha da ka karanta wannan sura da ka fara karantawa kari mutum zai ba aji insha Allah ta'ala Allah ya samu da cewa alaikum salam wa rahmatullahi wajen na'am kamar fatiha addu'a buɗe sallah okay a kowa zai tasa ne ai shine amfani da amfani da zaku ji liman yana yin shiru sai dai abinda malamai suka ce shine idan ka zo cikin sallah sai ka tarar limami ya fara katin fatiha kai yanzu ka zo cikin sallah to abinda zaka yi kawai sai kai kabbar harama ka dora hannunka a kirji ka fara sallah kada ka karanta addu'a bude sallah ina fata an fahimta me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ana liman yana karatu kai kuma kana karatu ko da karatu ma kake an hana za mu zo mu karanta hadisin a gaba liman yana karatu kai ma kana yi in dai a bayyane ne annabi ya hana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga kuma an hana karatun alqur'ani ya kuma addu'a bude sallah saboda ka ba a yi amma idan ka zo ka tarar cewa yanzu a tara sallah da ka za a tara ta wannan sai ka karanta amma karatu ka tarar ko kuma sallah da ake a koyi sai ka karanta kayan ka Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ganin mu dakata aka saboda lokaci ya riga koyi na'am na'am eh na'am to tambayar da yake shine karatun alkur'ani aya bayan aya yace ya ga wasu malamai suna haɗewa wai akwai abin da suka dogara da su to gaskiya ban sani ba ni dai abin da na sani shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya haɗewa to amma shin idan ka haɗe din kana da laifi shine abin da za a tambaya ina fata an fahimta to wasu abin da cikin malamai suna gani idan ka haɗe baka da laifi amma da gashi ga yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai shine ma na kawo mana misalin Aliyu Jabir ko yawwa in ka haɗe ɗin wasu daga cikin malamai suna gani baka da laifi amma dai ga yadda annabi ya a cikin sallar ya ishe ka a ce maka ga yadda manzon Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai wa kake koyi da shi ne shikenan shikenan amma idan mutum ya haɗe ka daga ce masa ga wani ga wani sun yana sako saboda ya haɗe ayoyi so wasu daga cikin malamai suna gani babu komai insha Allah ta'ala na'am na ƙarshe na ƙarshe da shi kin insha Allah na'am نعم وصل الجميع da qatul jami da wasul al-istiaza bil masal da wasul kaza wannan duk malaman tajwidi ne suke kawo shi ba ba jisi bane malaman tajwidi ne suke kawo shi yanzu misali mutum yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad wasul al-jami ke ina fatan fahimta suka ce kuma akwai wasul istiaza bi awwali sura akwai wasul menene haka da to duk wannan rabar bai na malaman tajwidi amma dai shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a'udhu billahi da ban yake yin ta bismillah da ban yake yin ta alhamdulillah da ban yake yin ta ina fatan fahimta to kaga idan zaka yi sallah abin da yafi abin da yafi al'awla shine sai ka yi na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fatan fahimta yawa idan malaman tajwidi kuma da suka wannan su wani bangare ne na ijtihadin su suka yi abubuwa da yawa daga cikin tajwidi kamar yadda malamai suke faɗa akwai abubuwan da duk ba nasi ne a kansa da yawa ba nasi ne a kansa To amma dai saboda abu ne da na gyara karatu da sauransu malamai suka ce babu laifi za a iya karɓa Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wala quwwata illa billah